الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da saki dawowa da mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci kamar yadda aka saba gabatarwa wanda a jiya mun kwana a ƙarshen suratul nur wanda a yau zamu tashi a farkon suratul furqan bismillahir rahmanir rahim suratul furqan sura kenan wanda yake ana ce mata suratul furqan wato shine kowace sura kamar yadda muka sha bayani wata ana ambatunta ne da sunan abin da ake ambato a cikinta to saboda za mu haɗu tabarakan da zinar zalar furƙana ala abdihi to shi yasa saboda wannan kalmar furƙana ɗin da za a ambata a farkonta to shine sai aka samu da suna da sutul furƙan sannan ana cewa an ce mata sutul furƙana ne saboda dama ayon alkur'ani ko can suna rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ne saboda sa ta tari wato bisa ta tare ne bisa ga hukunce-hukunce na tauhidi da kuma hujjoji da dalilai din na kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ba da umarni akan kyawawan ɗabi'u da halaye da haka wannan shi ne a suratul furqan sannan makiyatun an sabkar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka ma'ana lokacin kamin ya hijira ya koma zuwa garin madina sannan sai dai wasu na cewa sai dai inda Allah ke cewa wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akara har zuwa ƙarshen aya zuwa rahima can ƙarshe to suna cewa to ita kan wannan ta Madina ce wannan aya din sannan ita wannan sura tana da ayoyi guda 70 da da watan 77 tana fara da haka bismillahir rahmanir rahim tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira a tabaraka malamai suna cewa shi wannan kalma ta tabaraka ana fassara ta ne da watan dukkan wata sifa wadda yake ta kamala da cika wadda za ta kai watan janye dukkan wata na ƙasa to wannan fassara ana fassara ta da haka ne ba saboda haka sai zama tabaraka za ka samu wani lokaci tana wurare daban-daban za ka ga malamai suna fassara ta da daidai gwargwadon usulubi yadda ta zo wurin kuma sannan daidai kalar fassara da za su yi mata ɗin wannan shine a tabaraka suke cewa tabaraka wato tabarakan da zina zalal furqana ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan wanda ya saukar da alqur'ani ya daukaka ya girmama a suna cewa wannan tabaraka din nan ubangiji ya girmama ya sifantu da dukkan kowace irin kamala kuma ana cewa ba wani wanda ake sifantawa da irin wannan sifa din a ce mashi tabaraka din eh suna cewa misali kamar ba za ka ce tabarakan tabarakan nabiyu ba eh ba za a cewa tabarakan nabiyu haka ko kuma sarki sai a ce ai tabaraka sultanu misali duk ba za a yi mashi da irin wannan ba za ka sai wannan haƙi ne bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda wato yake ya za iya sifantawa da wannan sifacewa tabaraka shine tabarakal ladzi nazala furqana ala abdihi wanda ya saukar da wannan alqur'ani bisa ga babban bawan nan nashi shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan ya saukar da shine li yakuna lil alamin nadhira domin ya zama mai gargadi ga dukkan halitta baki daya wato shine al-insu wal jinnu ya zama lil zai shine al-insa wal jinna ya zama wato matsayin gargadi ga mutane da aljanu dunal mala'ika banda mala'iku malamai suna cewa abin da yasa aka ce banda mala'iku wato shine saboda shi gargadi din nan ya keɓanta ne zuwa ga mutane da aljanu ne kurum saboda su mala'iku ko can ba su sa'a Allah to kaga me za a musu gargadi kenan tunda ko can ba su sa'a Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna to saboda haka sai suke cewa shi yan dalilin aka a saboda su kwasa ɓata shi sai zama gargaɗi ne zuwa ga mutane da aljanu ne sannan a duk da yake suna cewa duk da kasancewar shi manzo Allah sallama wata aikan nashi suna cewa aiko shi din an aiko shi ne watan aika ne wanda yake na taklifi watan to amma sai suna cewa an ce hadda mala'ikun su madu sun shiga cewa ma'ana su mala'iku duk da yake ba su sa'a Allah to amma su ma ai manzo Allah duk an aiko shi su ma zuwa gare su din to sannan sai kuma suna cewa watan shi aiko manzo Allah din sallama zuwa ga mutane da aljanu to sunan shi irsalu taklifin ne aikowa ne na taklifi ne wanda dole ne kowa ya zo ya yi imani da shi ya bi shi su haka nan su ba mala'iku ne amma sauran dabbobi su kuma waɗanda ba su da hankali da sauran abubuwan da suke sandararru su kuma wannan aikowa ne suna cewa shi irsalu tashrifin da ka aikowa ne ta ta ta ta watan ta girma ta daukakawa da ka dan dai su samu albarka ne su ma su samu daraja aiko manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa su ma aiko annabi gare su to shine yake a wajen watan su sauran dabbobi kenan sannan wannan kalma da Allah yake cewa tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi wato kalmar nan ta abdu annabi sallallahu alaihi wasallama wato kalma ce wadda yake yana jin dadin ta sosai da gaske dai ubangiji wadda ke sarki ya ce mashi abdihi din nan eh ba za Allah yana jin jin dadin Allah ya ce mashi bawa shi kamar irin wannan aya din tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira da kuma irin subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu cewa dai subhanallazi asra bi abdihi to maza Allah shi yana jin daɗin wannan kalma ƙwarai daga saboda kalma ce ta girmamawa din wannan kalma abdu din watan kalma ce ta ɗaukaka da girma ba irin ta kowa da kowa bace wannan ne ta musamman ce sannan haka can da Allah ke cewa wa innahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada to waɗannan watan kalma abdu abdu din inda manzo Allah sallama Allah ya ambaci da wannan suna to yana jin daɗin to cewa abdu din sannan da aka ce Allah zai rafuka alamdali ya kuna lil'alami na nazira don ya zama wata mai gargadi ga halitta to malamai suna cewa to menene abin da ake nufi da ya zama gargadi ga halitta shin shi damirin nan zuwa ga wane ne yake komawa yana komawa ne zuwa ga shi alkur'ani cewa tabarakallazi nazala alfurqana ala abdihi koko dai yana komawa ne zuwa ga manzon Allah cewa wannan kalma ta abdihi din koko a yana komawa ne ga Allah subhanahu wataala din to shine a wasu na cewa to tabarakal ladzi furqana al abdi li yakuna lil alamin nazira dinan don ya zama mai gargadi ma'ana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi wasu kuma sun kace zai iya dauka kuma ya zama watan alqur'ani ake nufi don shi wanga alqur'ani din ya zamo watan mai gargadi ga talikai baki daya wasu kuma suka ce a zai iya ma dauka ya zama ubangiji madaukin sarki da aka ce tabarakal ladzi nazala allazi nazala furqana to shine sai zama shi Allah din subhanahu wataala shine ake nufi domin ya zama gargadi ga watan halitta baki daya sannan wannan risala da ubangiji madaukakin sarki ya ce watan shine wanda yake ya saukar da littafin shi ga bawan shi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin ya zama gargadi sai suna cewa to saboda shi risala ta manzo Allah sallama ta game kowa da kowa wai ma'ana shine sabanin sauran annabawan da an ka aiko lokacin baya ko na annabi na wadancan zaka samu an aiko shi ne zuwa ga mutanen shi ne kuro eh zuwa ga mutanen shi ne kamar yadda Allah ɗauke suke yake cewa wala qadar sanna nuhan ila qaumihi wa ila adin akhahum huda wa ila samuda akhahum salihah haka dai kowa sai kaji an ce an aiko shi zuwa ga mutanen shi to amma shi manzo Allah sallama sai ya zama ubangiji ɗauke sarki ya aiko shi ne zuwa ga duniya baki daya kamar ayat da Allah tabaraka wataala yake cewa wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira wa ma aiko ka ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai don ka zamo watan manzo ne zuwa ga dukkan mutane baki daya ka zama mai bushara gare su kuma mai gargadi gare su sannan wata ayar kuma ubangiji mu dauki zage yake cewa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ka gaya musu ya ku mutane hakika ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki daya duk duniya gaba daya sannan har yanzu a hadisai kamar yadda Imam Muslim da Imam Ahmad suka ruwaita cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu ila al-ahmari wal aswadi ni an aiko ni in zama annabi zuwa ga da wanda yake fari mana wanda abba larabe da wanda yake ba balarabe ba kowace irin kabila ce duk Allah ya aiko shi shi manzo Allah sallama zuwa ga kowa da kowa inji manzo Allah sallama sannan watan wani da manzo Allah sallama yake cewa kuma kowane annabi yace kana annabi yub'athu ila qaumihi yace kowane annabi yana kasancewa ne ana aiko shi ne zuwa ga mutanen shi kullum khasatan kibi amma ni wa bu'istu ila an-nasi ammatan ni kuma aiko ne zuwa ga mutane game baki daya to haka ni annabin kowa da kowa ne kamar yadda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaita saboda haka sai ya zama watan shi wannan aikowa din zuwa ga mutane da aljannu ta zama irsalu taklifin ne gare shi sannan kuma zai zama watan shi kuma rahama ne aikowa ne wanda yake na rahama shi kuma watan ga mala'iku sannan kamar yadda ake cewa ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya taba ce mala'ika jibril alaihi salam cewa shin wai hal asabaka min hazihi rahma shay'un wai wani abu cikin wannan rahama da Allah yake cewa ni Allah ya aiko ni ne zuwa ga dukkan duniya gaba ɗaya kuma don in zama rahama ga talikai duka wai wannan rahama ko ta same ka har da kaiya yana tambaye mala'ika jibril ne cewa shi shi ma har da shi ya aiko shi ya zama rahama gare shi to shine sai mala'ika jibril ya ce ai kware da gaske yace saboda ni kuntu akhshal aqiba ni na kasance da ina jin tsoron abin da zai kasancewa a ƙarshe saboda ka san al'amurra na yanda suke tafiya don mutum yana gani yana da kokari na ibada to ba nan ne abin yake ba a'a ƙarshe ne ake so a gani an samu ƙarshe kyakkyawa to shine saboda shi mala'ika jibril ya san irin abin da ya faru ga shedan tunda shedan malami ne yana da ilimi kuma mai ibada ne amma duk da haka sai gashi rashin arziki ya same shi wanda aka waye gari sai gashi dan ya zama la'antacce Allah tsine wasu ya zama duk wanda zama zai zama la'antacce sai ya bi ta hannun shi dan sai shi dan sami albarka sannan shi ma ya zama tsinanne ko subhanallah to kaga kaga wannan shine sai ya tabbatar cewa ashe kenan ba wai ibada ne ko wani abu a'a watan shine a ƙarshen kyakkyawa shine abin da ake nema din to sai shine mala'ika biyu alaihi salam yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ai ban samu aminci ba sai da Allah ya fara aiko ne gare ka shine lokacin da aka fara aiko ne gare ka sai Allah yake ce mana ziqu watin inda zil arshi makinin muda'in thamma aminin sai Allah ya ce mashi amin shi wato shi amintacce ne sai to dan ne ya tabbatar da kenan shi da yake kyawun karshe kenan saboda haka sai zaki sai zama kenan wata malaka biyu yana ganin cewa to ya samu rahama ta manzo Allah tunda bai samu wanga yaqinin ba da wannan tabbata sai da aka fara aiko shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ne sai ya tabbatar da cewa to shi amintace ne yanzu ba shi ba wata mummunan karshe alaihi salam sannan su kuma dabbobi da sauran abubuwa na sanatu su kuma insanu tashrifin ne aiko wani ne na na daukaka da daraja saboda haka sai ya zama shi manzo Allah sallama dai Allah ya aiko shi ga kowa da kowa ne mutane ne aljanu ne dabbobi ne komai da komai manzo Allah shi annabi ne gare shi kuma ya zama rahama ga kowa da kowa don ba wanda bai ci rahama ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam tun daga mutane mutanen ba mu'minai da waɗanda ba mu'minai ba ma'ana shine kamar waɗanda an mu'minai kaga su rahama ta su ai gafi ne take domin manzo Allah sallama ya zo ya kira mutane tunda inda Allah bai aiko manzo Allah bai zo ya kira al'umma ya nuna musu ga hanyar Allah ga kuma inda za a bi a zo a je lahira kuma a tashi a shiga cikin rahamar Allah ba kaga da ba za a san wannan din ba to kaga ko duk wanda ita ko lahira nan kaga wuta akwai duk wanda bai bi hanyar Allah ba to yanzu wanda ya zo ya ga gashi zaka bi hanya wanda za ta kai ka cikin wuta amma sai ya zo ya riko hannunka ya je da kai gwada maka ya ce kaga kaga wata hanya ne Allah kaga hanya za ta kai ka aljanna ai ko ya zama rahama gare ka kuku kaga zama rahama gare ka kenan sannan wai ba ma wannan ba watan koda koda irin abin da ne an ka samu kila mutum na jin yiwa ina cikin matsala ta lura sai ne taimaka mai abinci ya ce koshi a ina ganin wani mutum ya zama rahama gare ku tun da ya mai maganin yi misali ko to kaga duk abin da za a yi wa uwa balle irin jama'a da suka yi nisa wajen son kuɗi misali sai mutum ya zo kawai ɗai ya same ka babu haka kawai sai da ba kyauta wasu miliyoyin kuɗi a ina ganin ya zama rahama gare ka to balle annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda yake ya tsirtar da Allah ya aiko shi ya jawo jama'a daga ya hana su daga shiga wuta ya kai zuwa ga aljanna kaga ya karama kenan ga mu'minai sannan haka kafirin su ba su samu rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda sun yi izgili da rashin kunya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kiran su imani amma sai daga suna wannan magana suna cewa ai Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i wai Allah in dai har da gaske ne wannan annabin da ka aiko in dai har da gaske ne shi annabi ne wanga abin da ka sauka in gaskiya ne wai sai suke roƙo Allah ya yi musu ruwan duwatsuna daga sama halakar da su mana ka ji wannan izgili fa to amma ubangiji tabaraka wataala da yake ya aiko manzo Allah sallallahu don ya zama rahama ga kowa sai Allah yake cewa ka kai musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ai wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa ma kana Allah li'azzibuhum wa anta fihim ai Allah bai zama su azaba inda kana cikin su ya rasulullahi kaga wutun da manzo Allah yana nan cikin tare da su don haka ba a yin azabat su haka izgiri suna cewa a yadda har gaske ne amma sai Allah ce ai tun da kana cikin su ba za a yi ba ta yi kaga annabi ya zama rahama kidan gare su ko kaga in ba dan da yake rahama gare su ba kaga da taki sai Allah halaka da su din tun da ai an yi al'ummomin da sun ka gabata duk Allah halaka da mutanen nasu din to kaga su kuma saboda albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka basu wannan rata din sannan gaga har zuwa ga dabbobi bijit abubuwa suna da yawa irin waɗannan wanda manzo Allah duk ya zama rahama ga ta kaza da kaza da kaza misali kamar muka ce wajen dabbobi din misali za ka samu cewa kamar yadda aka sha bayar da labarin kamar irin mai barewa dinnan mai kama barewa dinnan wanda taba zuwa ya haka tarkon shi ya kama barewa shi azala salama ya zo yana tahowa sai isko tarkon wannan mutum ya kama barewa yana isko ya kama ta sai yake ce mashi a sai ga barewa take wa manzo Allah magana tana ce mashi to yana zuwa kenan manzo salama za ta tana mai magana sai ga shi wanda ya haka wannan tarko din ya zaka yana zuwa sai yake ce mai sai wannan barewa take ce ma manzo Allah sallama tana so dan Allah ya taimaka mata ya roki wannan mutumin wanda ya kama ta cewa ya sake ta ta baro ƴaƴan kanana masu shan nono ya taimaka mata ya sake ta in ya sake ta za ta je ta bakka su nono ta yi alƙawarin za ta dawo sallallahu alaihi to da haka tana gaya mai haka shike na sai manzo ce to kai kaji kaji ga abin da barewar ga ka kama take nema ta baro ƴaƴan kana tana roƙon da Allah ka taimaka mata ka sake ta taje ta ba ƴaƴanta nono ta dawo shikenan sai da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan ba Allah sai ya ce ai to shikenan ai manzo Allah tun da ya sake ta gaba ɗaya saboda saboda manzo Allah ne saboda haka an hasa kama ta dake rago da haka an hasa halauta kenan ma'ana don haka ya kyale ta saboda manzo kaga da annabi ya zama mai gari kenan ya zama rahama gari ta ko kuma hada ya'yan lati shan da ta balon dusu zai ta ga ya zama rahama su magani ta ɗin to nan ne yake cewa sai tun shana tsalle shana su sumami tana cewa shaɗu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama to kaga kenan ashe maza Allah zama rahama kenan har ga dabba irin wannan ne da daji kenan kaga kuma kamar irin yanda ayyuka malamai suke bayarwa kamar da Imam Al-Qadi ya rubuta kawo cikin ya kawo a cikin littafin Al-Shifa bi ta'rifin uqil Mustafa sallallahu alaihi wasallama kamar cewa akwai wani raƙumi na wani bawan Allah wanda shi wannan mutumin wannan raƙumin nashi watan yana a an daɗe yana aiki da shi mai shi yana amfani da shi to sai aka waye gari raƙumin ya tsufa ƙarfi na ya ɗan raƙwanta kaga yanzu duk wasu kaya da ake ɗauka gare shi kaga yanzu ba za a iya ba zai iya ɗauka su ba na daɗe sai dai gurgurdu wanda ya kaɗe waɗin to sai ya zan mai shi yana son kuma zai sayar da shi to sai ya zo kuma zai sayan mahota ne zai sayan ma kaga in ya sayan ma da mahota su ko kaga yanka za su yi to laƙumin nan sai ya jiya da ka yana jin labarin abinda ake ciki sai ya taso sai wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya durƙusa a gaban manzo Allah sallama sai dai manzo Allah yake cewa to aiko mai laƙumin da ya kawo ɓara ce ne ya kawo yasa an ka kirawo mai mai laƙumin bayan kirawo mai laƙumin sai yake to kai laƙumin ka ya zo ya kawo kuka gare cewa sadda yana da kurciya lalle yana baka aiki yana da kuma haka duk masu ƙarfi yadda ya kamata amma yanzu gashi an waye gari ƙarfi ne ya laganta saboda ya tsufa hannunka kuma ya ji kana labarin zaka sayar da shi ga mahoci da ka sai da shi kuma shi kenan saboda haka to ga shi kukan da ya kawo a'a sai ce to ya rasu lallahi sallama da ka rasu mai na an kyale shi ma gaba ba a ƙara aikin komai da shi ma an sallame shi kenan kaga shi ma da maza Allah zama alhama gare shi sannan ana cewa ta rana ana zaune tare da maza Allah sallama da sahabbai sai kawai aka ga wata tsuntsuwa ta zo tana ta shawagi wurin tana ta kai ta kawo ta kai ta kawo sai take sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya sai ya ce wai cikin ku nan ne wane ne wanda ya kwashi kimi wannan ne ya tsuntsuwa yaya saboda haka ta kawo ƙara ta ce wani ya kwashi mata yaya na cikin wurin ga wane ne to shine sai wani daga cikin sahabbai ce yace shine ya rasulullahi sai kenan sai ce to saboda haka ka mai mata da yayan ta mana tun ta kawo kuka to shikenan mai mata kaga ita ma da ne ha manzo Allah ya zama rahama gare ta ko har da yayan nata su ma don ba haka nan ba da sun shiga tukunya to sannan kuma banda wannan ne watan sai sai sa shi manzo Allah sai ya zama waɗanda suke nagari da waɗanda an daji dukansu sun san manzo Allah rahama ne gari kuma sun yadda da shi eh sun yadda da shi ya ana ba da cewa akwai wani shi ma har yanzu daga cikin sahabbai wanda manzo Allah sallama ya aika zuwa wani gari ko da yake shi ya je ya tafi yana zuwa akan hanya sai ya hadu da zaki sai zaki ya taso mashi yana taso mashi kuma to ai kaga in kace ka gudu na zaka ga shi kun riga kun hadu da zaki kaga baka tsere ba shi daga sai kawai shi kuma ya dagata sai ya ce to shi dai yanzu halin da ake ciki manzo Allah ne ya aike shi sallallahu alaihi hakan ga yanzu ya sha'ani ya rige gare shi duwa da zai tura dade amma da shi annabi ya aiko shi aiki ne an kai manzo Allah ya aike shi to shi ne kawai sai zakin da ya gona ne kawai sai da ya koma shikenan to kaga nan wajen wato shine zaka ji Imam al-Busari yana cewa wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-asad fi ajamiha tajmi yace in dai mutum taimakon shi ta hannun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake biyowa to lalle wannan mutumin ko zaki hadir shi ya sai ya gudu ya bashi ne to kaga nan wai ga hadda dabbobin daji sun san alkai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna yi saboda shi ya kaga ta wannan ne zamu cewa kaga duk wanda yake ganin ba za a yi saboda annabi ba ya faɗi ƙasar wasu ko dabbobi suna yi saboda annabi kai kuma sai a zo almaji ya ce a bani don annabi ka ce in an ka bashi hakuri an shirka yau ga zaki ya yi don annabi tun da gashi ya tare wannan ba Allah ya ce zai tafi amma saboda ganin cewa lalle wannan mutum annabi ya aiko shi sai ga zaki ya kyale shi kaga zaki ma ya saboda annabi kai kuma mutum wanda aka gani mai hankali kila ma malami na san sai ce ai ba a yi don annabi da kai haka nan kai shirka subhanallah sannan a har yanzu irin wannan wanda abin da ka tabbatar da cewa lalle aiko wannan da Allah ya manzo Allah sallama zuwa ga duniya gaba daya har da dabbobi sun san da haka ne kuma suna yi saboda shi wata har yanzu ana tabbatar da cewa akwai wata wanda aka samu wani mutum ne mai kiwon dabbobi yana kiwon tumaki a daji yana cikin kiwo sai ga wata kura ta zo ta kawo farmaki ga kayan nashi ga tumakin shi tana zuwa sai kawai a yayin shi ma ya harura cikin ta shi ma don ta kama tunkiya guda ya kwato a mutai to shi kenan sai kula ta koma gisa tana ce mai amma dai ka ji tsoron Allah ya za a yi Allah ya bani abinci amma kuma ka zo ka an shi shi ko sai abu ya bashi mamaki ya koma gisa yana mamaki wai a an ka yi haka wai kula tana magana to shi ne sai take cewa to ai kai ne ka shi ne zama abun ban mamaki kai daga wani babban annabi can mai daraja mai girma a wajen Allah Allah ya aiko shi zuwa gari ya zo ya tsiratar da mutane daga azabar Allah ya kasu ga rahama Allah kai kuma ka ce ka baro shi ka ta wannan daji kana kiwon tumaki ai kai ne abin mamaki yayi kaga ita da gaskiya ko saboda haka ai kai ne abin mamaki ba ni ba ah to shi ko magana sai ko taratsa sai jiki ne mai sanyi ya ga cewa ah to ai ko magana ga haka take ko sai ke tambayar da shawara to yanzu a annan yanzu ya za a yi sai ta ce yanzu abin da ya kamata ka ba ni tumakin naka ya tsare maka ce ka yi imani da shi mana saboda haka saboda haka zai ba ta watan tumakin nasu ta tsare mai tsaye tsaro ne za ta gugu za ka za ta tsare mashi ya ce imani to shi kuma saboda lalle magana ta kama shi kuma jikin shi ya sun yi aka magana lalle ya yadda shi ke na sai ya yadda kuma ya fi mata tsaron da ka yi babban na kura tsaron waɗannan tumaki na shi ya ta yi wurin manzan Allah sarar salwa ya zo ya gaya manzan Allah ya ga abin da ka faruwa da ka bayan ya musulunta ya komi sannan sai manzala yake ce mata shi kenan ba komi kuma an ma izini yanzu ka ce ka ci gaba da kiwon tumakin naka kuma ya je ya dawo isko kuma tumakin nan ba ta taɓa ko ɗaya ba sai dai bayan an gama shi kuma sai ba ta tukuci ya ba ta guda daga ciki to kaga kaga wato ashe nan kenan har da kura tana yi saboda manzo Allah ko amma yawa mutum dan adam wanda ke ganin hankali ne kuma malami kila shi ka cewa ba a ƙaido annabi in ka ba almajiri don almajiri ya ce a bashi don Allah don annabi wai shi ke na ya shirka kakka bashi ta yau sai ga hada dabbobi na daji hada waɗanda gani waɗanda gani kuma miyagu kuma tun daga zaki ga kwardo sun yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ƙarshe sai mutum ya zama kenan waɗanda dabbobi sun yi shi kaga wannan dabba ta haihu mutum mana duk wanda ka cewa ba a don annabi ai irin wannan dabbobi sun yi shi muna ka gani to saboda haka sai ya zama za a ganin cewa akwai ba ma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ba an samu cewa watan akwai tagoci idan ta fita daji wajen kiwo watan waɗannan ƙwari waɗanda irin su macizai ko namu da sauransu da sun hange tafi ba abin da suke cewa a to lalle kowa ya je ya kama kanshi ga tagowar manzo Allah can ta yi kan wanda kan wanda ya kuskura ya taba ta wai saboda me suka ce ga taba ta don tana ta manzo Allah ko ka gane kenan watan su har da su maciji sun yi don manzo Allah kenan amma sai mutum kuma baya don annabi shi kuma ga dabbobi suna yi saboda annabi wai saboda tana tago annabi zaka ga a taba ta yana da wani jaki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mashi afur wannan jakin yana son manzo Allah kware da gaske sallallahu alaihi wasallam ana cewa manzo Allah yana aiki shi ma wani lokaci ya ce ya je ya kira mashi wani cikin sahabbai yana so ya kira mai wani in ya zo ba magana ya kai ba amma tunda bai iya magana sai dai zai ta buga gambon kofar gidanka da kai ne in ka ji ana bugun gambu ka san ka san ga bugun gambon jaki kaga dai ba da kajiya za ka gane dai sai ka to ka gani mai ake ciki da aka da mutum ya haito shi kuma yana kana haitowa shi kuma sai ya juwa sai ya tiyata sai ya koma tun da dama ka san na manzo Allah ne da kai kuma ka gane kira ne aka yi kenan sallallahu alaihi wasallam to da haka wannan jakin ana cewa lokacin da manzo Allah sallama ya wafati jakin da ya shiga cikin takura da kunci ya rasa ina zai sa kan shi yanzu gashi cikin duniya amma ga ba manzo Allah cikin ta yadda mu karshe je kada kan cikin rijiya ya mutu wai kada shi bai iya tsayawa duniya da annabi cikin ta saboda damuwa da baki ciki to kaga kaga ashe kenan da zara mutum ya dauki layi wanda bai dauki layin masoya manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ya dauki layin da wadan jakan za su fi shi subhanallah to Allah ya kara mana soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kara mana ganin girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin sahabbansa da dukkan bayan Allah gaba ɗaya mana roƙo Allah ya nuna ya gwada mana ganin girman su ya ba mu ikon biyayya gare su alfarma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka kaga dai nan da ubangiji yake cewa ya aiko ya aiko shi ne ne kunya lil alamin nazira din nan to maza Allah Allah ya aiko shi duk har dabbobi sun san da akwai shi din kuma suna yi saboda shi ya a wannan kenan sannan Allah zai nazar al-furqan shi wannan al-furqan sunan ne al-qur'ani dan qur'ani shine ake cewa al-qur'an al-furqan din alkurani yana da sunaye masu yawan gaske saboda haka duk yanda kace da alfurqan ko alquran amma dai malamai suna cewa duk sunan nashi zai kai kusan 50 da wani abu shi alkurani amma kuma kowanne akwai dalili da hujja a cikin alkurani na samu mashi wannan sunan din amma dai karshe dai malamai suna cewa kamar yanda Maulana Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu anhu ya kawo a cikin fidal tafsir cewa dukkan su dai karshe suna komawa ne a cikin wannan sunan na alkurani da kuma alfurqan to wannan alkurani kuma littafi ne mai daraja littafi ne wanda yake mai girma wanda ubangiji tabaraka wata'ala ya saukar da shi kuma ya nuna mana cewa shi kai na alquran la yamassuhu illa almutahharuna taba shi ma ba a shafa shi sai da tsarki to ta wannan ne za ka gano cewa wata ashe sai gashi duk irin girman da Allah alqurani wanda Allah ya ba alqurani kuma alqurani a tsarkakakke wanda ba a yadda ka taba shi ba sai da tsarki amma duk da haka sai gashi jama'a aka samu waɗansu waɗanda ake ce mala'antattu waɗanda duniya da lahira Allah ya tsine musu manzo Allah ya tsine musu dukkan mutumin kirki ma ya tsine musu sai gashi aka waye gari aka samu wasu sun dauki alƙawarin su jiban shi a cikin shadda kaga duk wanda zai wannan mugun aiki da wannan ina mugun ya aika aika a ce mutum ya dauki alƙur'ani ya jefa a cikin shadda kuma abun ban takeici sai kaga wanda ya abun ba bai dame shi ba kuma yana ma iya tafa ma ya ta nuna maka alfara ai shi shine shi kowa aiki da alƙur'ani kowa bai aiki da alƙur'ani ba a san darajar alƙur'ani ba to amma kuma alhali sai a ce gashi mutum daga alƙur'ani zuwa cikin shadda kuma kai ne zaka zo kana ma kiranin cewa ai kai ka ma sai kowa yake da alƙur'ani to da Allah yanzu wanda ya ma alƙur'ani haka gashi ina ki da wani bakin magana akan cewa shi yafi kowa sanin girma alƙur'ani shi kadai ka aiki da alƙur'ani har wasu ma cewa suka ma suna ma da abun da yafi ƙur'ani wai sufaye suna cewa suna da wani abu wanda yafi alƙur'ani to kaga wannan sai dai a ba sufaye ƙarya amma babu littafi kwata-kwata babu wani littafi na wani sufi inda sufin na gaske ne ba ba ba waɗanda za a cewa ba kurin dai waɗanda ba a masan da su cikin sufanci ba inda waɗanda an na gaskiya duniya ta san da su ba babu wanda ya rubuta ce yana da wani abu da ya ƙur'ani babu sai dai masu ƙarya kama kuma irin wannan shi zai ce haka wai ba ana alƙur'ani wanda suna cewa don haka shi ɗanu ne kuma watan mabiyan su ma duk shi ɗanu ne su ma to kaga irin wannan misali wanda ka ji alƙur'ani a shadda ina ina yake da bakin magana ce akwai wani yana ganin alƙur'ani wai ya ce yana da wani abu ya ƙur'ani kaga sufaye da zaka samu bayan Allah kokarin su kowane lokaci su dai ga cewa watan ka gyara kanka ka zama mutumin kirki zuciyarka tawon ku ya zama akwai watan son alkur'ani gare ka kuma zaka su bayan mafi yawanci duk mafi yawanci koyon hadda alkur'ani zaka su duk gare su wanka samu su ne domin yanzu misali su wane waɗanda an ka sani da hadda alkur'ani kuma hadda ta alkur'ani kuma ta gaskiya hadin ma'ana ma'ana abin da kuma misali wanda aka yi ta saboda Allah tsura yanzu in ka ɗauko daga maulama shehu tijjani radiyallahu anhu kaga tun yana ɗan shekara ha bakwai haddace qur'ani kuma hada qur'ani da ya ba don ya ce masa baka ayata ba hadda cewa ya ta don Allah kuma yazo ya ci gaba da tara sauran ilima na ilimin addinin musulunci to yanzu irin wannan yana da abin da ya qur'ani zai bata lokaci ne ya je ya ta hadda qur'ani kuma mabiyan shi kuma su dawo su masu ya kowa yawan hadda qur'ani kuma suna da abin da to in ga abin da ya qur'ani ai kaga sai a koma gare shi koko a to ai sai a koma gare shi abin da ya qur'ani a ta karanta shi a ba qur'anin gaba ɗaya to sun yi kowa haddace ƙur'ani kuma hadda sun ka ta yi din watan tun hadda ba a musabaka a lokacin don haka kaga shi a shaida don Allah kenan ba don su ce musabaka sun kai ba don Allah sun ka haddace shi in ba su ganin girman shi ko wannan bai zai faru ba sai ka samu daga cikin sufaye nan ne zaka iya samun mutum daya yana da sama da 40 50 har zuwa 60 duk haddasa ƙur'ani ko in ka dauko tun daga Maulana Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu anhu kaga yana da ayya azumi masu yawa mahaddasa ƙur'ani kada wannan gida kusa gari wannan gida Najeriya wajen Maulana Shehu Dawud Usman Bauchi radiyallahu anhu shi ma kaga yana tsada sama da nawa sama da 60 kuma 70 ko dukkan su muhaddasa qur'ani kuma ba wanda sun ka sauki qur'ani wanda sun ka haddace aka magana ba to kuma yana wadanda zaka ce ba su qur'ani misali suna cewa suna da wani abu wanda ya qur'ani ba suna da abin da ya qur'ani za su za su bata lokaci suna hadda qur'ani kuma ai da sai su ta karatu shi dai su ba su ba su ba alqur'ani kullum kaga wannan ne ya zaka isko dai a takaice duk wanda zai dauki alqur'ani zai a cikin shadda shine wanda yake wanda baya aiki da alqur'ani kuma shine makiyan alqur'ani din shine wanda yake yana gani yana wani abu yake qur'ani din kuma zaka samu sufayen nan su ne wanda zaka isko suna da kamar yadda da faɗa gyara wata zukatan mutane kowa ya zama da kirki a san girman juna wa ku sannan a san girman alqur'ani a san girman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan a san girman dukkan wani mai girma kuma a girmama shi a mutunta shi kuma annabi ne shi da ba shi suka takama da shi ya sannan kuma ba su da abin da ya fi sallah eh ba su da wani abin da suke cewa ya fi sallah abin da ta kama su ma sallah din nan kowane lokaci saboda haka to wannan da'ira haka ba su da abin da ya fi sallah to ina wanda za a cewa hasuwa ne suke faɗa in wani kuskure ce yana da wani abin da ya fi sallah suna faɗa akan lalle wannan maridda ne kai tsaye in zaka dauko wani abun banza na duniya ka kaddara shi ka ce wannan abu ya fi sallah muhimmanci to mutum ya zama kafiri kenan saboda haka shi alkur'anin nan dai littafi ne wanda yake mai girma mai daraja kuma bayan Allah sun san atan su ne wanda suke suna rike da shiya kuma duk wanda za ka gani za ka ga Allah ya ba alkur'ani ya zama mahaddaci alkur'ani ko cikakken masana alkur'ani ko mai aiki da shi to wannan yana daga cikin wanda Allah ya zaba don sun ma'awar sun kitabal ladina lafaina min ibadina Allah ya yana cewa muna gadar da littafi mu ne ga wanda mun ka zaba daga cikin bayan mu kuma alhamdulillah zaka isko tsana shugabanni na mu sufanci su ne suke rike da alkur'ani yanzu a wancan lokaci din don gare su ne aka san alkur'ani inda alkur'ani za a batar da shi duk duniya gaba daya zai dawo ta hannunsu tun daga kansu yake sun iya rubuta shi ga kai sai a sake rubuta wani ko da a ce duk a kwashe qur'anin duniya gaba daya a batar da su ba to in dai ga su alhamdulillah don qur'ani yana nan za su sake iya rubuta wani ga kai din ba sai sun diba din ba to irin waɗannan kaga bai kama ba ka da wani magana wanda zaka cewa suna da wani abu wanda fi alkur'ani suna wulakanta alkur'ani ko alama wannan maganganun da shedanun mutane to shine Allah yake cewa allazi lahu mulku samawati
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في ملكه ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا
ah to wannan sai ubangiji madaukin sarki yace har yanzu kuma shi alqur'anin nan allazi lahu mulku samawati tunda yace tabarakallazi nazala furqana ala abdihi liyakuna lil'alamin nadhira dinnan sai shi to allazi lahu mulku samawati shi Allah tabaraka wata'ala dinnan shine wannan wanda ya saukar da alƙur'ani shine wannan wanda mulkin sammai da ƙasa yake gare shi sannan walam yattakhiz waladan ubangiji tabaraka wata'ala bai riki dan da ba ma'ana baya da da lam yalid wa lam yulad sannan walam yakul lahu sharikun fil mulki kuma wani abokin tarayya bai kasance gare shi ba a cikin mulkin shi ba sannan wa khalaqa kulli shay'in Allah ta'ala shine wanda yake ya halice dukkan komai faƙaddarahu kuma sannan shi ne wanda yake ya ƙaddara ya daidaitar da halitta komai da komai ta ƙadirar daidaitarwa sai ka ga duk halittar da Allah zai yi babu inda za ka ci gyaran Allah baka isa ba domin yanzu misali ko a cikin mutane ko a cikin dabbobi duk abin da za ka ga ga halitta ta shayar daidai da shi yanzu misali kawai mutum da Allah ya halitta da sura ce irin ta ɗan adam ɗin in ka duba da kyau babu wani wuri inda za ka ganin cewa mutum bai kamata a ce an shaka nan ba don in ka kalli da irin inda Allah ya wa mutane idanu da inda Allah ya masu hancinsu da inda Allah ya masu baki da inda Allah ya masu kunnuwansu za ka ga ya dace daidai na wurin in an ka ce a canza musu wuri za ka ga amma zai kyau ba tun da yanzu misali an ce a canza iro sai su dawo nan gehe da gehe ba da gaba din ba za ka ga fuska ba za ta ke ba ko ko a ce bakin a canza mai wuri ya dawo wajen goshi misali kaga shirin mai ko hanci misali duk irin wannan ya ka ce a canza ba zai yi ba sannan yanda Allah ya halicci sura ta dan adam tun daga watan kayin shi har zuwa wayan shi da kirjin shi da kuma sauran hannunsu da yatsun shi da kafin da komai sai ga Allah ya halice shi kuma gashi da kafa biyu kuma ya miƙe tsaye swat anya ina jin babu wata ba wata halitta wanda kai mai kafa biyu wanda kai miƙe tsaye kam daidai waje da mai kafa biyu kuma sai mutum ko akwai ta ina ganin kawai ba ta ha duk wata mai kafa biyu wanda zaka miƙe sai ta haɗin duka hagu yanzu misali ai ka za kafa biyu gare ko ta miƙe tsaye daidai irin ta mutum balle dan adam ba ta yi ba to mafi yawanci biri yana miƙewa tsaye shi mago amma yana miƙewa tsaye sau daidai kamar yana mutu yake yi balle ko alama to kaga wannan halitta ce ta Allah subhanahu wataala kaga nan zaka tabbatar da cewa to ubangiji wato shine wanda ke mai daidaitar da halitta komai da kowa sannan in dabbobi ne su ma za ka ga kowa yanda aka yi shi ya daidai da shi in ka kalle sa sai ga haka sura sai ya daidai da shi inda an yi shi da wata sura wadda ba haka nan ba za ta yi ba in ka kalli wato tumaki da awaki da jakai komi sai haka cewa ya daidai da siga ce komi da komi haka raƙumi da za a gani Allah shi ma kana ganin shi kamar dogo ko kore ya ɗaya tsawo da ko a rage in in shi ma daidai yake domin yanzu misali ai an sani akwai kaya da ake ɗauka da dabbobi misali masu ɗauka da jakai misali ko kuma a alfadari ko kuma wani abu daban dai to amma kaga dukkan su ba wanda ya tsawon raƙumi shi ko raƙumin nan tsayin na shi zai sa duk komi inda gaba take komi tsawon sagi ba ka tsoron ka biyo ko don ka san da ba da za a yi kansu tokari har a ce kayi kayi misali sun faɗi saboda tsayin shi kuma da ma don ya zama dogon zango na tafiya dogon zango wanda za a ɗauki kaya masu yawan gaske sannan takon ƙawa ce da Allah ya bashi na daban ne tun da kana ganin ko ƙayawa ta hula shi kaga kenan wato inda mota ce sai a ce ko faci ba ta kenan kufu to ka gani to da haka sai ya zama wato ba ƙaya ba za ta hula shi ba ko kaɗan sai ya zama shi ya cinta ma yakan iya tashi kai tsaye kaga kenan ba ta ba ta kunshi ba ko baki ne ba ta huda kenan balle shi balle ta kunshi sai a dogo ta kuma bai kai cikin rare saboda fadin kawai wanda gare shi rare bai bai sa ya kai ko alama sannan suna cewa wato yana da sura wanda inda zai kwanta a cikin zafi ko mi kasa ta dauki zafi idan ya kwanta bai jin zafinta ko kadan kuma irin shi suna cewa yana da wata yana inda iska zai ta so kura hu din nan ba za ta bata shi ba da ta taso wannan yana sai dai kwanta ruhi idan kamar gilas haka yana gani misali ba bai gani ba za ka shi ba abin da zai taba sannan kana gani in za a yi dogon zango don a yi tafiya mai tsawo sai in ya sha ruwa sai ya sati ne guda ƙila ma zuwa kwana goma bai kala bukata wasu ba kaga kenan in kai fultanki kenan kaga kaga za a yi dogon zango kenan ba sai ka tsashen mai wani lokaci wani wuri ba sai ka yi dogon kakwa san da za a yi sati guda ana yin ta ba a tsaya ba ya kaga ce ta kai to kaga ubangiji madaukin sarki shine dai wanda yake mahalicin komai da komai kuma shine wanda yake yana mai daidaita da kowace halitta za Allah ya ta ya san hikimar da ya sa ya ta haka ne to shine wakala kullu shay'in faqaddarahu taqdira ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya daidaita da kowace irin halitta watan bisa ga daidaita wanda ta dace da ita na'am
واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا
sai ubangiji tabaraka wata'ala ya ci gaba da cewa nan to shine malamai suke cewa nan da ubangiji wadake zake ce wata allazi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yakul wa lam yattakhidh waladan in wa lam yakul lahu sharikun fil mulki to cewa wa lam yattakhidh waladan in to matsayin raddi ne ga yahudu da nasara saboda ka san su suna cewa annabi isa dan Allah ne ai to saboda haka tunda annabi isa kuma gashi Allah shi ko bai haihu ba shine wa lam yattakhidh waladan kenan sannan shi kuma walam yakul lahu shirikun fil mulki shi kuma matsayin raddi yake ga masu bauta ma gumaka don haka su kuma sai zama Allah yana masu raddi ne akan cewa to ubangiji madaukin sarki fa watan shine wanda yake walam yakul lahu shirikun fil mulki don haka bai da wani abokin tarayya wanda ake cewa ga wani abu shi ma Allah ne tare da Allah subhanahu wataala sannan sai Allah tabaraka wataala ya ci gaba da cewa wattakhadhu wattakhadhu amma sai gashi kafirai sai suka riki min dunin lahi wani abu wanda ba Allah ba sun ka ɗauke shi alihatan matsayin allola abin bauta ma su ne waɗannan gumakan nasu ɗin sannan alhali su waɗannan gumakan la ya halu na shay'an ba su halicci komai ba wahum yi hula ƙuna su kan su mahalitta su an kai ɗin to yau ya za a yi a ce wanda gashi shi ma halitta ta yi an kai amma kuma sai ya zama Allah abin bauta ba shi ko ai ya kamata inda su zama in dai ana so ya zama Allah to ya kamata a ce shi ga wani abu da halitta mana to su gumakan nan ne wasu na duwatsuna ne wasu na icce ne wasu ma har zinar da suke yi da azurfa to kaga sai za a yi kuma a zo a ce wai kuma su ne abin bauta ma abubuwan nan da in sun ka zo duk abin da suke ba su ma san kana yi ba kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ke aibanta su wani cewa su waɗannan gumaka ɗin nan waɗanda wa in yaslubu kuma zubabu shay'an la yastanqisuhu minhu waɗanda ko da kuje ya dauki wani abu daga cikin abin da ake ajiwa na inda suke na abinci da sauransu ko kuje ya dauka ba ba su yi an shabun su wai ma'ana wanda ko kuje ya dauka mai abin ya ansu a gune ai a karo dike ne kuma a ci shi ya Allah kuje ya dauki abin sha ma bai bai bai ya karba mishi kuma an dawo an ce kuma shine Allah shi yake bauta ma to kaga wannan ya karshe hankali kenan to daga shine na ubangiji mu dauki suke cewa watan su kafirai sun riki allola abin bauta musu da wannan goma kadin la ya khulquna shay'an wanda ba su halarci komai ba wa hum yukhulquna sannan su kan su ma alhali halitta su an kai sannan wala yamlikuna li anfusihim darran ba su iya mallaka wani amfani ga kanunsu kansu waɗanda gumakan wala naf'an ko kuma wani ba amfani don haka ba su iya tunkuɗe makansu darran cuta shine ba za su iya mallaka su tunkuɗe ba kansu dardan wata cuta ba inda wani abu zai cutar da su ba wala naf'an kuma sannan ba su iya jawo kansu wani abu amfani tunda su ma haka sanda suke sandare ba su ma san menene ake yi ba to sannan sai Allah madaukakin sarki yace wala yamlikuna mautan kuma ba su mallaki mutuwa ba wala hayatan ko kuma rayuwa da haka ba su mallaki su rayar da wani ba ko su kashe wani ba to da haka tunda wanda bai da wannan iko to menene abin da Allah a ce kuma a dauke shi Allah ana bauta mashi sannan wala nushura ba su mallaki iya tayar da halitta ba waɗanda in sun ka mutu su tada halitta in sun ka tada su kuma watan su musu hisabi ba to waɗanda ba su mallaki wannan ba to ta za a yi kuma a ce sun zama allola abin bauta ma na'am وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وآنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا to sai Allah madaukin sarki yace hadi yanzu wa qala alladhina kafaru yace su waɗannan wanda sun ka kafirta dinnan sai suna cewa wai shi alqur'ani dinnan ba komai bane in hadha illa ifkun ai shi wannan alqur'ani na ai ƙarya ce kurun iftalahu wanda manzo Allah sallama wai shine ya kage shi wannan ƙarya din wal iyaz billahi sannan wa aanahu alaihi qauman akharuna wai kuma waɗansu mutane sun ka taimaka mashi akan ya alqur'ani din shi ne ahalul kitabi wasu suna nufin manzo Allah sallama ai can ne ga ahalul kitabi yahudu da nasara yaje ya koya gare su suka koya mashi karatu cikin littafin su ne yazo yazo an ka ya rubuta wai ƙarya ce kawai sun ka zauna sun ka sun ka taimaka mashi ya karo sun ka sun ka rubuta kur to shine ubangiji tabaraka wataala ce fa qarja uzulman lalle waɗannan mutane sun zo da zalunci wazuran da kuma ƙarya da kafirci ƙarara ta ya za a yi manzo Allah sallama Allah ya aiko shi da yau mashi wahayi cewa ga shi shi ya aiko shi a zo a yi iman da Allah bata amma kuma su ce maza da shi kago wannan karya wal azbil lahi
wa qalu asadirul awwalin aqdada ba fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila
to sannan sai har yanzu ubangiji tabaraka wataala ya ce wa qalu har yanzu waɗannan kafiran wai sun ci asadirul awwalina ai wanga alqur'ani ai ai kareci kareci mutanen farko ne kurum zaka wai kaman kaman irin da ake cewa tatsuniya ko gata nan wai irin ta ce kullum ta mutanen farko shine manzo Allah sallallahu yake zuwa nan yana karantawa asatirul awwali naktatabaha baka sai nemi a rubuta mashi fa hiya tumla alaihi baka ita ce an kai mashi shifta aka rubuta mashi wato li yahfaza hadan ya haddace sai zuwa haddace din bukuratan wasila shine an ka sai an ka takoya mashi sai da mashi ya shine zuwa yanzu yana cewa shi annabi ne shi ya subhanallah wai ma'ana shine suna duhin cewa wato manzo Allah sallallahu ba wai Allah ya koshi ba to ta ya za a kuma sannan ya zo ya ce watan ya kago abu kuma ya ce wai shi Allah ya aiko shi aliyazu billah
قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما
to wannan kaga sun yi magana cewa manzo Allah sallama shine wai ya kago alqur'anin da kanshi sun kawo cewa kuma shine wanda watan ya zo ya nemi a rubuta mashi alqur'ani din don hakan ya zo ne dictation ne wanda wasu suka yi mashi ya zo aka karanta mashi ya zo ya haddace to haka shine ya zo iya sahi da barice ya zo yana koya mutane cewa ai gashi to shine sai Allah saka da na ayana raddi gare su yace a ko alama sai ubangiji mu dauke saki yace kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anzalahu allazi ya'lamu sirra Allah tabaaraka wa ta'ala wannan wanda yake ya san abinda duk a boye fis samawati a cikin sammai wal ardi kuma sannan wanda yake ya san duk abinda ya koyu a cikin ƙasa to shi ne ya saukar da wanga alkur'ani din innahu haƙiƙa shi Allah tabaraka wa ta'ala kana bai gushi ba gafuran mai gafara ne lil mu'minina ga mu'mine masu imani rahiman sannan mai jin kane bihim da su wanda saboda haka waɗanda masu imani ko yaushe ne su kafirai duk waɗanda abubuwan da sun ka faɗa din marasa kyawo to in sun ka tuba sun kai imani to Allah zai gafarta musu to nan kaga ana kwaɗi da su ciya na cewa to su yi imani din haka suka imani Allah zai gafarta musu
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا
to sai kuma har yanzu a suka ci gaba da cewa to shine sai waqalu sai Allah madauki zuke shi har yanzu kafirin nan suna cewa wai wai ma li hazar rasuli wai me ya samu wannan manzo ne ya an kai shi wannan manzo mun gan shi a kullu da'ama wai gashi yana cin abinci wayan shi fil aswaqi kuma sannan yana tafiya a cikin kasuwa yana zuwa kasuwa wani lalurin shi to wai in haka ne laula unzila ilaihi malakun me yasa ba a saukar da mala'ika tare da shi ya ba fa yakunu ma'ahu nadhira zama mai gargadi tare da shi ya wai ma'ana me yasa yan annabi ne na gaskiya ba a haɗo shi da mala'ika ba in yazo yana faɗi yana cewa Allah ya kuna kaza mala'ika yana cewa eh gaskiya ne wai me yasa ba haka nan ba to wannan gaga izgilin ji irin nasu wai me yasa annabi ya zama yana cin abinci to yanzu da Allah sai a za a yi sai a ce Allah ya ko annabi amma gashi bai cin abinci to ai ka san akwai magana don ba aminci bai gogo a to kaga wanda bai ci abinci sai kaga baka ji da shi ba yanzu ba ku gani ko da kisan ta annabi Ibrahim da bakin nan da ya mala'iku sanda za su halakar da mutanen annabi Lutu sai sun kato cikin sifan mutane sun kabi wajen annabi Ibrahim da ya je ya musu hidima ya kawo musu abinci ya ta ga suke musu dan mariki ya kawo musu yana kawo musu sai sun ka kici shi kuma ga lokacin har sai yana dan jin tsoro a'a to waɗannan mutane waɗannan irin mutane ne a ce kai baki ka musu abinci amma ba su ci ka masu hidima ka kama su da dan maraki yankake ko mai mai waje abi ijilin saminin ku saboda haka amma kuma gashi sun kici to sai dan ji tsoron waɗannan baki a ci gashi ba su ci abinci to kashi sun kace mai a'a ga kai tsoron mu mala'iku ne ai to kaga kaga na annabin Allah ne fa amma gashi ya baki ya ga ba su abinci ba hankali na tashi to ina da a ce ai kuma ko annabi amma bai ci abinci ai kaga tsoron tsoro ne da sa tsoron da yake da shi zai sa mutane su kin imanin ba don ba mai datsa kusa gare shi ba balle ma har haya iman da shi ya to sannan kuma suna cewa me yasa wai kuma gashi wai hayan da zuwa yana kasuwa jawo wata magana magana ta wata dan adam misali mutum cewa za a su annabawa da ma ubangiji madaukin sarki ya halicce su da sura ta mutane kuma abun duk da na larura wanda jama'a suke yi shi ma suna yi za su ci abinci za su je kasuwa za su yi bacci za su tashi kuma su yi ibada komai dai na adam wannan sanar da suna yi saboda haka su dai sawa Allah ne abba za su yi ba su saboda su matsayin su ma'asumai ne Allah ya tsare su to su kuma kullun cewa suka yi waya za a yi a ce wai a ce annabi wai yana cin abinci kuma yana zuwa kasuwa to ha inda ba dai gaskiya ne ma da dai a aiko mai tare da wani mala'ika muna wai in shi wai tun da dai an tun haka ne sai ayi mutum din to da a gamo da mala'ika duk inda ya faɗi cewa Allah ya ce ayi kaza sai ya ce gaskiya ne duk inda Allah ya ce kaza sai ya ce gaskiya ne wai mala'ikan abin da suke bukata kenan to wannan dai babban abin da suke so su gani shine wai suna so su nuna ma mutane cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama wai mutum ne irin su me yasa za a kuma su mutum irin su shine kallon nasu kuma dama irin wannan dama shine sunna ta dukkan kafiran farko tun dama suna kallon annabawan su wai mutane ne irin su saboda haka ta wannan ne za ka gane hadarin duk wanda zaka je yana bude kalmar bakin cewa annabi mutum ne kamar kowa subhanallah wal iyaz billahi to zaka kowa can kalmar hadarin hadarin da aka gare ta yayin muni dan sunna ce ta kafirai sunnatal ladzina khalaw min qabl sunna kafirai ce sunan wai suna su nuna mutane wai me yasa annabi to ai shi mutum ne kamar su kuma a ce shine annabi ne kuma misalin za a ƙara ganewa shi ne watan su dukkanin annabawan da aka yi ɗin gaba ɗaya za ka isko kafiran suna ce wasu mutane kamar mu sai wani iman da mutane irin mu misali kamar mutane annabi nuhu alaihi salatu wassalam kamar yadda alimamu shek muhammad alawi almaliki almaki abinda yake cewa ya ce ai shi watan irin wannan ma kalmar mutum ya rika cewa ai mutum annabi mutum ne irin shi ya ce to kalmomi na shirka kalmomi na wanda suke na shirkiya ya ce saboda a ai ubangiji madaukin sarki ya tabbatar mana cewa in ka duba mutanen annabi nuhu abinda suke cewa kamar yadda Allah yake kawo mana hikaya su cewa fa qala al mala'u allazina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mislana to ai ba maganin ka sai mutum irin mu ya zaka kace mana kai annabi ne kuma wai annabi nuhu suke ce maka nan wai mutum ne irin su me yasa zai shawo shi annabi ne haka nan shi ma in ka diba zaka ga watan mutanen annabi annabi Musa alaihi salatu wassalam da shi da annabi Haruna shi ma haka nan suka ce musu wai sai suna cewa a nu'minu li basharayni mislana wa qawmuhum lana abiduna dan sai mu yi imani da mutane biyu irin mu wai kaje wai mutane irin su to shi yasa aka so wato mutum ya san girman manzo Allah a cikin zuciyar shi kada mutum ya kuskura zuciyar shi ta darsa mashi ya je wai yana ganin ai annabi mutane mutum ne kamar kowa mana wallahi musiba ce ba kalama ba saboda haka wannan kaga daga kalmar daga bakin mushrikai ne da ba kafirai wannan kalma take fitowa din sannan haka nan mutanen annabi salihu su ma san mudawa kenan haka su ma suke ce mashi wai ma anta illa basharun misluna fa ati bi ayatin in kunta min as-sadiqina in dai kai annabi ne gaskiya kawo ai kai mutum ne irin mu sai ka ji nan za ka gane cewa duk inda za ka je dai kalmar nan mutum ne irin mutum ne to kalma ce ta kafire da ka shi yasa kake gani alhamdulillah mu shugabanni suka dora mu da sanin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda mutum ya rika annabi wai kallon wai daidai yake da shi ba ko kadan sannan haka mutanen annabi shu'aibu shi ma suke cewa suna cewa wai qalu inna ma anta minal musahharina wa ma anta illa basharun misluna wa inna zunnuka da minar kadibina ai kai mutun ne irin mu kai mana zaton bakariya ce kai mana subhanallah wasu ke ce ma annabi shu'aib wai mutun ne ai irin mu shi ma kafirai shi abinda suke ga mashi kenan kaga ashe sunna ce dai ta kafirai su kuma nan ga wadanga su kuma sai sun kai fadi sai suka ce wa su kuma suna cewa ai mali hazar rasuli ya kula ta'am wai shi fil aswaqi shi kuma kaga kenan wai me yasa shi ma yake cin abinci da zuwa kasuwa kamar sauran jama'a kamar sauran mutane kuma misali wanda zai cewa ai annabi mutum ne kamar kowa da misali zaka ga cewa ƙarshen abin da zai shirin faruwa ba bayan duka watan waɗannan manganu sun tabbatar da cewa manganu na kafirai mushrikai to kuma kada ta annabi ne kuma sallallahu alaihi wasallam domin abin da ya sani ce haka watan ya tabbata a cikin hadisi ingantacce kuma wanda watan kamar yanda ake cewa saboda aka rushe daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu da Abdullah ibn Umar cewa manzo sallama ya hana sahabbai saboda ga azumi ne sai aka kai azumi haka ko da aka kai azumi sai manzo Allah ya zarce shi bai sha ruwa ba don haka zai zai zai dorewa gaba ɗaya zai yi wusal zai haɗe da azumi yau da na gobe duka su ko sahabbai su haka annabi bai sha ruwa sai ku atto ai ko ai ko bar su dan bar su gwada su ma manzo Allah ya ce masa a'a ko alama ai ni ba irin ku ne ni ba ba irin ku bane amma sun ka bi shi duk da haka nan to kaga da an ka zo sai a dama ko can ƙarshen azumi ne amma na an ka kuru saboda haka tun da sun bi shi an zarce kaga an yau azumi yau ba a sha ruwa ba an zarce kuma gobe ta yi ma an kai to sai inda Allah ta bake su sai aka ga wata saboda haka an azumi ya kare ma'ana kenan in ba ta haka nan da manzo Allah ya dore su ya gani da a to ka gani to lokacin da suna yin wannan to shine sai manzo Allah da suka ce za su bi sai manzo Allah ya ce musu a'a ko alama ai abin da yasa me yasa za ku sai suka ce manzo Allah ba mun ga kai ma kana yi ba sallallahu alaihi wasallama to shine sai yake ce masa to yanzu ku ayyukum misli wa iri na cikin ku to za ku ci magana to kai kuma yanka ce annabi irin kowa ne fa mutum ne irin mu shi kuma ya ce ya tambaya kai wa iri na cikin ku ayyukum misli wane ne iri na cikin ku kai kuma yanka ce ai mutum ne kamar kowa hoto ka kare ta wa kenan ka kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa iyaz billahi ka gani to saboda haka yake cewa da haka ni abitu in wato abitu yudimu ni rabi waskini da haka ni Allah ka ciyar da ni da shayar da ni saboda ka ni ba irin ku bane haka hadisin Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Imam Malik duk sun kawo shi a cikin littafin su to kaga ta ya za a yi a ce annabi mutum ne irin kowa ba wai an ce annabi mala'ika bane ko aljani bane ko ta halitta bane ma'ana mutum ne amma ba irin kowa ba shine aka sukar a gane eh kamar da Maulana Shehu Ibrahim Iyas radiyallahu anhu yake cewa Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar daga shi manzo Allah mutum ne amma ba kamar kowa ba to kaga tunda haka ne misali dama babu wani wanda yake cewa annabi ba mutum bane a ko alama mutum ne amma ba kamar kowa ba shine kurun saboda haka wannan sai ya zama wato kalmomi ne wanda suke nan mushrikai kafirai su ne suke wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallon cewa wai ai mutum ne irin su to shine sai suna cewa wai in har lalle shi annabi ne na gaskiya to me yasa Allah me yasa yake cin abinci ko me yasa yake zuwa kasuwa to sannan me yasa ba a sauka mashi da mala'ika suka zama da shi ba
aw yurqa ilayhi kanzun aw takuna lahu jannatan yakulu minha wa qala az-zalimuna in tattabi'una illa rajulan masbura
to shine har yanzu suka ci gaba da cewa a inda Allah madauki zai cewa to wai sai sun kace ko kuma aw yulqa ilayhi kanzun ko kuma in haka ne watan a jefo mashi da wani taska minas sama'i daga sama wanda yake yin fi'uwi zai ci gaba da ci gare shi kuma har yana ciyarwa wala yahtaju ila al-mashi fil aswaq haka sai ya zama bai da bukatar zuwa kasuwa da talabil ma'ashi don neman abinci haka me yasa in haka ne a jefo mai da wani abu wanda zai zama wata na dukiya daga sama ya zama ta hanyar nan zai ci abinci ba sai ya ta yi kasuwa wajen neman wani abu ba aw takunu lahu jannatun ko kuma wai in haka din ne wai ya kasance yana da wata gona ya akulu minha wanda zai rika cin abinci daga gare ta min ha daga cikin ɗin itatuwanta zaka fa ya tafi biha zaka sai zama ya isu da ita ba sai ya ta ya nemi wani abinci ba wai in ha annabi ne to me yasa ba ai haka nan ba su kullum ma'aunin su ne wai su kuɗi su ne ma'aunin su goyo shi eh don haka ga me yasa tun da shi kaza ne shi baya da kuɗi in haka ne me yasa ba a mai kaza ba a mashi kaza ba shine ya wata kullu hujjatun ya akulu minha sai Allah ya ce wa qala zalimuna wai su waɗannan azzalumai dai suna cewa in tattabi'una ai babu wani wanda kuke biya illa rajulan mas'ura ai mutum ne kurin wanda wanda yake abun wasihiri wanda yake baya da hankali kurin shine kuka biya ai kurin subhanallah wai manzo Allah shine wanda suke kallo haka nan din zaka ga me yasa wai za a ce wa me yasa za a ce wa wai a shi annabi ne shiya to kaga nan cewa su au yuqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun yakulu minha to wannan ayoyin kusan sun zo cikin alqur'ani da dama masu kama da su din za ka ga misali kamar wata aya da suke cewa inda Allah ta baraka wata ala ke cewa wa ƙalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fa tufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrufin aw tarqa fis sama'i walan numina nurqika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula kaga a cikin sutul isra'i na Allah ke ga mana cewa ga irin abin da suke cewa din wai sai suna ganin cewa wai suna cewa su ba za su yi iman da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai sun ga wato ya bubbugo musu da ruwa daga cikin ƙasa ko kuma ya zama yana da wasu gonaki wanda yake gashi da dabinai da inabi ga sunan sannan kuma ya giggina riyoji ga sun ta ko ina tsakiyar wannan lambu ya zama dai ga kayan arziki sun sauka da yawa wai in annabi ne me yasa sai sun sai in ya zama haka nan sannan za su yi iman da shi ya a wato suke da sama a wai ko kuma in annabi ne shi ya ya sa a sama ta ɗaya yanki wani yanki hudu wasu mana su gani subhanallah shine kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikatu kabila ko kuma haka ne ka ce ka tuna da Allah da kanshi mu ganshi wal iyaz billahi da malaiku mu gansu ido da ido kirikiri subhanallah to kadi ba ga wannan irin izgili malan da waɗannan kafirai aw yakuna laka baytun min zukhrifin ko kuma ya zama kana da wani irin gida wanda yake gidan mai kawa na azurfa da sauran abubuwa da wanda za a gina maka gida wanda ba mai idi ne gaba ɗaya kaje su ma'aunin su dai su ne kuɗi da kuɗi dai wai me yasa in annabi ya shi na gaskiya to ya zama haka ne din ko kuma in ba haka nan ba autar kafis sama'i wai haka ne ya zo ɗaya kurin ya taka zuwa sama ya ce can sama in ya je can sama ya ta haka na hannu biyu misali wai amma in ya je can sama ɗin ya taka ya ta yawa har su kai ba su ganin shi ya ɓaci ɓat sannan daga bayan ya dawo sai ya zo da littafi ga littafi daga Allah ya baka shi kaga su suna ganin ka Allah bisan kenan ko kaga kenan irin watan watan mushrikai da ba su ne suke fara ganin cewa wata Allah sama yake kamar yadda ka san Fir'auna shi ma haka yayi sai na cewa ha mana gina mai gini zuwa sama waye je inda Allah Annabi Musa yake dai ya hada da shi ya to kaga kaga ashe mushrikai ne suka samu musulunci suna cewa Allah bisa yake subhanallah to wannan a shine nan sai suna cewa to da haka wai in haka ne ya sauka musu da shi din daga sama domin su tabbatar da haka din sai Allah ce aka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam subhana rabbi ai tsarki ya tabbata ga ubangiji na har kuntu illa basharar rasula to ai ni ban zama ai ni mutun ne annabi manzo mutun ne ni amma manzo duk inda za ka ganin kalmar basharar din nan wa irin su kulin da ma ana basharun mislukum amma sai ka danci yuha ilayya duk inda kalmar za ta sai an ba ta wani girma wurin saboda haka a wannan dai misali kaga nan suna magana da yake da salon bayani to amma lokaci yayi sai dai mu kwana nan sai gobe mun dawo sai mu saki tashi na hadin wannan aya din da fata inda baka daidai Allah karba mana kurakuran mu kuma Allah ya fi muna Allah fahimtar da mu daidai ba mu iko gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri Allah san bukatun kowa Allah biya mana kowa burin sana khairi masu neman addu'a kan marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya amma ma Allah ya kara mana lafiya kuma ya kara mana himma mai aiki da lafiya da dace mai aiki da ita masu neman addu'a kan kasuwanci da manoman mu da masana'o'i da hudu da in kasuwan mu da ma'aikatan mu na gwamnati gaba ɗayan su Allah ya ba kowa jagoranci shi lamar shi baki daya Allah sai ya ba kowa albarkacin abin da ya mallaka Allah ya karbe wajen da baki gabatar a cikin wannan wata duk alkhairin da a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya tabbata mana Allah ya bamu alfama aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin alhamdulillah